watan rajab shekara ta 1442 wanda ya yi daidai da 21 ga watan februari shekara ta 2021 cikin ikon Allah sun tala za mu ci gaba da karatun wannan littafi suna alfiyar tufin malik wanda ake kiranta da alkhulasa alkhulasa kuma wannan shine darasi na biyu daga cikin darasin da Allah sun tala ya ba mu iko muka faro Allah kai muke roƙo ka sa mana albarka kada mu manta manhajin mu a cikin wannan karatu shine kokari mu samu ilimin luga wanda zai ba mu dama mu fahimci nassosa na shari'a nassin alkur'ani da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam amma bisa ga fahimtar magabata wannan shine babban hadafinmu a cikin wannan karatu din Allah shi sa mana albarka kuma mun dauki baiti goma farko ko za mu ci gaba da inda muka tsaya ne baiti na goma sha ɗaya amma kafin nan akwai tambaya idan akwai tambaya to muna iya tambayan idan kuma babu to za mu ci gaba da daga inda muka tsaya insha Allah to يبدو أنه ليس هناك سؤال ولنستمر إن شاء الله من حيث وقفنا malam yi mana bayani a mukaddimar tasa cewa alkalamu ma afwan bayan mukaddima alkalamu wa ma ya ta'allafu minhu waka ce ma'anarsa shine alkalamu wa ma ya tarakkabu minhu ma'anar alkalam da kuma nau'o'in kalmar da suke haduwa su hada alkalam alkalam shine magana statement ko kuma sentence yi mana bayani cewa ma'anan kalam a wajenmu shine dukkan lafazi mai amfani kalam na lafazin mufidin dukkan kalam a wajenmu ya ce kalam sai ya ce na kunga ya raba kalman lafazin kalam a jikin nako to sai ke nuna mana cewa zai kawo mana ma'anan kalam ne a wajen malaman nahau ba inda lugawiyin ba wajen malaman luga da wani zaka hango wani sai ka ya fito shi da hannu ka ce zo kai mishi haka da hannu ka ya fito shi to kalam ne a wajen amma wajen malaman nahau ba kalam bane ba don ko ba saboda mene lam yakun lafzan inda zan rubuta rubutu a dosin ce muku ku ci gaba da karatu kafin dawo sai in tashi fita kuna kallo ai za ku karanta ku fahimta to kalamu ne wajen malaman luga amma wajen malaman nahwu ba kalam bane da annahu lam yakun lafzan da wannan ne ma ko da ke bari mu kara tukuna mufidun ya zanto kalam kuma yana da ya amfanantar ma'ana za a iya fahimtar wata ma'ana tare da shi ma'anan cikakkiya kastakim kaman ka ce istaqim ka kallo ne ka ce mashi istakim na ka daidaitu kaga istakim lafzu ne ko mufidin ko kuma murakkabun yana dauke da kalmomi kalma ta farko ita ce malfuza istakim kalma ta biyu kuma gairu malfuza ba ya furici da ita ba kallon da kai mu mutum ko ishara ko makamanci wannan shine anta to kaga nan mun sami kala saboda mene mun samu kalmomi guda biyu akwai istakim akwai kuma anta to dama ce mana wa ma ya ta'arrafa minhu kaga abubuwa biyu sai ka mana nan ma'anar kalam inda nuhati da kuma ma da kuma ma ya tarkaba minhu kalam ko kuma ajza'ul jumla part of speech kamar yadda muka sani cikin nahwu na annahul wadih kamar yadda muka karanta ko akwai ismun akwai fi'lun sannan kuma akwai harfun waɗannan su ne anwa'ul kalam ko aka samu kalam ko kuma part of speech wahiduhu kalimatun lafazi guda ɗaya daga cikin kalam ana ce mishi kalima wal qawlu am amma lafasin qawlu a'ammu min al kalam lafasin qawlu yafi kalam kunsun cikakken ma'ana a'am nan am hamza ya cire hamzatu na ismu tafdil wal qawlu a'ammu min al kalam wa kalimatun biha kalamun qad yu'am akan yi amfani da lafazin al-kalam ana nufin jumla mufida ko murakkaba akan yi amfani da jumla ana nufin kalam akan yi amfani da ƙaulu ana nufin mene kalam akan yi kuma amfani da kalima ana nufin mene kalam shi na ibn malik ya nuna mana wa kilmatun biha kalamun kadu ya amma wa kilmatun ana kan yi amfani da kalma ko kuma wa kilmatun ita kalma kadiyu ammu hakika akan nufanci yu ammu da ka amma ya ummu amman ko bi ma'ana qasada yaqsudu qasdan to kilima akan yi amfani da ita kadiyu ammu a nufanci kalamun kalam biha da ita ma'ana akan yi amfani da kilima ana nufin mene kalam mai hutuba sai yau awoyi yana kutuba ka ce alka alainal khatibu kalimatan sannan kalima tana da lugga guda uku ne ka iya cewa kalima ka iya cewa kilma ka iya cewa kalma duka ya halasta a cikin lugga kaman fahamun fahimun fihimun kaman katifun katfun kitfun to Allah dai samu da shi to anan kalam yana da sharuɗa guda uku labuda ne kunil kalamu lafzan wa labuda ne kuna murakkaban wa labuda ne kuna maza mufidan to da kanin ne aka warware malamin maganar malamin fiqh ya ce menene wannan ne ke cewa wan nafhu fil kalam fi salati kal kalami to kalama na wajen malaman nahwu ko wajen malaman masu fiqh to in an ce annafu fil kalam fi salati kal kalami to in kai haka ko to to mun ji an ce kalam to alama za ta rakaba na farko kenan na biyu kuma an ce tuk kalam ne to shin hal huwa mufidin koko laysa mufidan ka gani to to Allah Allah ji kan malamin Allah ka samu dace sannan kuma sai ya dauki mana nau'o'in kalam kowane ɗayan su yanzu zai mana bayani akan mene alamomin sa tunda ya ka ya ce mana a anwa'ul kalam farko me ya fara ka mana ya fara ka mana wasmun ko to menene ma alamatul ismi menene alamomin suna wanda yake da su ne ake gane shi sai ya ce mana biljarri wata nuni wani da wa'al wa musnadin lilismi tamyizun hasal ana sanin suna ne biljarri minallahi dil ma'ariji kada manta manhajinmu shi ne ɗauko misali daga cikin alkurani kai tsaye da hadisai in ba mu sama ba ko ilimin bai kai ba sannan kuma sai mu koma cikin larabci wata nuni da tanwini ko tanwini alamar suna ne in allah da kana hannu suna haka idan take duk su duk lafazin da kanshi da tanwini in Allah da za ka suna ne kamar misali mene ayan qur'ani a sa'ala sa'ilun bi azabin waqi kaga sa'ilun suna ne ko tun daga cikin munawan ko wa kana lahu aliman hakima aliman ai suna ne ko ko in kana ikan zo akan zo da shi damanin sifa kuma ka gani ka misali mene kuma kaga wa ma muhammadun illa rasul kaga muhammadun suna ne wani da sannan kuma dukkan lafazin da kaga an kira shi an sa ni da'i kafin har a adatu ni da kafin sa shi ma suna ne ko kaman ya nuhu kad jadiltana ya nuhu kaman rabbi kad atitani min al-mulki rabbi ai ma'ana ya rabbi ko wa musnadin da kuma inda aka jingina lafazi zuwa ga wani lafazi akan jingina suna ne a jikin suna wani su mu yusnadu yusnadu wa yusnadu ilaihi kun gani wal fi'lu la yusnadu a wal fi'lu yusnadu wa la yusnadu ilaihi wal harfu shi wannan la yusnadu wa la yusnadu ilaihi kwata kwata gaba gida to tunda mun yanzu idan kace zaidun qa'imun zaidun qa'imun wannan mutada ne da khabar ko hadhi jumlatun mukawwana min mutada wa khabar to nan asnadna al-qiyama ila man ila zaidin ko in kace akala zaidun kayi isnadin fi'ili zuwa ga wane zuwa ga zaidi to hasala tamyizun to yanzu bambanci ya tabbatu tsakankanin fi'ili ismi da sauran yan uwannan su guda biyu to ina alamomin abinda ina alamomin fi'ili shine zai mana bayani yanzu bita fa'alta wa atatwa yaf'ali wa nuni aqbilan na fi'lun yanjali bita fa'alta ana gane fi'ili ne bita fa'alta ai bita'i fa'alta da ta'un na fa'alta idan muka dubi fa'alta asalin shi daga menene fa'ala fa'ala to akan jingina mishi jingina shi zuwa ga lamiri a ce fa'alta ka aikata kaza ko fa'alti ko fa'altu to fa'ala din nan fi'ili ne me yasa li'annahu usnida ila damir al-fa'il li'annahu usnida ila damir al-fa'il ba sani ko mun gane kaman kataba kataba wannan fi'ili ne koko ismi ne in kana son ka gane to sai ka ce katabtu to kaga kataba fi'ili ne me yasa li'annahu usnida ila damir al-fa'il saboda an jingina shi a ga lamirin fa'il ya fita? Adalla. Ina misali a cikin Alkurani? Wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta wa anta min alkafirina. Kaga fa'alta fa'alta ga shinin guda biyu. To zama sun fa'ala fili ne. Saboda an jigina shi a cikin lamiri. Ta ko? Kamar misali kuma wanne misali kuma? Kala fa'alta a ba wai sai daga lafazin fa'ala kawai ba kowane kowane lafazi ka gani qalu ya nuhu qad jadaltana kaga jadalta jadalta jadala ashe fi'ili ne saboda mene usnida ila dhamir al-fa'il ko na'am kaman ko mene kada asaita asaita amri asaita kaga asa fi'ili ne saboda mene ta wannan na'am misali ne ba muke sai da sun ga zubowa na'am kunta kunta basira a anta qulta lin nas qulta lin nas ko kai jazakum la khaira aga misalai sun fita insha Allah to muna gane fi'ili ne inda muka jingina shi zuwa ga lamirin fa'ili ka gani fa'alta fa'altu fa'alti da harka uku wa'atat muna gane fi'ili ne inda muka jingina mashi ta utanif kun gane ko wata idan ya haɗu kai idan ta suna bi ta utanif idan shamsu kumuyirat wa idan nujumun kadarat wa idan jibalu sugirat wa idan isharu kuntilat wa idan hushu afala yanzurun ila ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i wa ila al-jibali wa ila al-ardi kaga ni da shi duk waɗannan fi'ilai ne saboda mene saboda sun haɗu ba isnadi akai ba sun haɗu mana an manna ma fi'ilin an yi attaching din fi'ilin an ma fi'ilin attaching da mene ta utani kamar yadda kake kasan suffix da prefix ko da infix to wannan tawun din saki na daidai take da mene daidai take da abin nan suffix watan kalmar da ake attaching din su ga waɗansu haruffan da ake attachin ɗinsu ga waɗansu kalmomi wa ya fa'ali da kuma abin nan ya'ul mukhataba dukkan kalmar da aka nuna mashi ya'ul mukhataba to fi'ili ne in zaka ce man namiji ya zauna zaka ce mene ijlis ko mace zaka ce mene ijlisi ikra zaka ce mene iftah mace fa to ashe ikra'i iftahi wajlisi filayen ne saboda menene sun da kiyawul mukhataba menene Allah ya ce cikin suratul nahl wa auha rabbuka ila an-nahl an ittakhizi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari mimma yarishun thumma kuli min kulli thamarati fasluki subul rabbiki wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhla tusaddiqu alayki rukban jamila ya maryamu kunuti da rafiki wasu ji warka'i to duk waɗannan kalmomin filai ne me yasa suka zama filai saboda an jingina musu an jingina zuwa ga mene ya al mukhataba al fi'lu yusnadu wala yusnadu ilayhi mun fahimci wannan ko barakallahu fikum wa nuni aka bilanna kuma da nunin niswa afwan wa nuni aka bilanna da nunin tawkid to idan kaga an manna ma kalma nunin tawkid sakilatan nunin tawkid emphatic nun to wannan wacannan kalmar za ta zama fi'ili ne idan aka jin aka manna mata nunin tawkid nunin ta karfafawa ko mu je cikin suratul hashri la in ukhriju wala in wala in qutilu wala in nasaruhum la yawallunna al-adbara kaga la yawallunna fi'ili ne yan uwa fa duk wanda yake kokarin sanin alqur'ani da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam hadisai ni na ganin shi yafi wajiba ya san lugha ba don koyo ba saboda menene fasahan alkur'ani saboda fasahan hadisan manzon sallallahu alaihi wasallam insha Allah subhanahu ta'ala zamu rika fitar da su a hankali a hankali a hankali a hankali sannan kuma mu dauko wace aya ta zo da nan take la amla anna jahannama kaga la amla anna fi'li ne saboda nuni tawkid ko mu je cikin suratul ali imran the family of imran karke karke Allah ya ce mini لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين من الذين ما أدل ومن الذين أشركوا وإنا ولأضلنكم ولأمنينكم ولأمرن Allah saka da alheri Allah ba da lada ai kata jahizatu qawlu kulli khatibin alqur'ani ya gama komai na'am haka akai aka irin wannan ne ba mai yan luga ba aka aka nisanta da su daga alqur'ani sai ga mutum ya san luga ya san luga iyakan sani amma kuma inda kana ne maka kamun shawa abunan amsal daga cikin abunan misal daga cikin alqur'ani amsala daga cikin alqur'ani sai ga ina nisan kokarin ya nuna a'a ga wakan su umrul kais da makamancin wannan to ko kaga matsala ne wannan wannan ba zai bashi dama ya gane muhimmanci me alqur'ani ba wallahi fa Allah ka samu dace walam afwan to fi'lun yanzali yanzu muna gane zamu iya gane fi'ili da menene na farko ta ufa'alta ko damir raf'in mutaharrik damir raf'in mutaharrik da ta'u tanis da ya'ul mukhataba da nuni tawkid haka ne ko to ashe yanjali fi'lun yanjali fi'lun ai yankashifu amrul fi'l to ashe yanzu al'amarin fi'li ya bayyana tun mana kenan yawa tunda zamu iya gane fi'li da waɗannan alamomi guda hudu na tabbatar yanda nake buri nake fata in biya muku aikin haji kana zuwa aikin haji da inda kaga wani larabci wata kalmar ta larabci da irin waɗannan alamomin kai sai zaka ce a haza felon insha Allah ta'ala Allah shi kai mu lafiya to ai ma akwai wata alama din ko za mu gani insha Allah ta'ala a gaba siwa kuma harfu ka halwa fi walam fi'l mudari'un yali lam kayasham siwa kuma harfu ko kuma kace al harfu siwa kuma harafi shine kuma bayan fi'ili da kuma ismi dan ba zai iya yiwa ka ɗauko tanwini alamomi daga cikin alamomin suna ka samu harafi ba kamar fi fiye za ka ce fi ba zai yi ka ce fi yun ba ba za ka yi ka ce alfi ba ba zai yi ba ka hal kamar hal hal ai ba za ka yi sami nuna take ba halun ko halunna ba zai yi ba ba taba jin haka larabci ba wa fi da kuma fi walam da kuma lam fi'ilun mudari'in fi'ilu fi'ilun mudari'un yali lam to shi fi'ili mudari'i yakan zo ne a gaban lam kaga wannan mana daga cikin alama na fi'ili ko dukhulu adawatil jazmi alayhi dukhulu adawatil jazmi alayhi wan nawasib aidan kun gane idan kaga Allah idan kai kafin lafazi to Allah idan kai lafazin da ke gaban nan ka tabbatar da cewa menene fi'ili ne kalu lan nabaraha alaihi akifina nabaraha fili ne saboda mene lan kun gani lam yalid wa lam yulad yalid da yulad fi'ili ne saboda mene lam bambance ne ko jamil jiddan na'am fa in lam tajidu fiha ahadan kaga tajidu fi'ili ne saboda mene lam kaga shikenan na'am to shi fi'ili mudari kan zo ne a gaban lam ina misali ka ya shamko to ka bantaro wancan nan kafin da sai ka manna a jikin lam sai ka ce kalam ya sham shikenan eh lam ya shamma shamma ya shummu ko kaga lam ya sham kaga ya sham nan fili ne saboda mene saboda zuwan lam to kaga wannan hazihi alamatun min alamati alfi'l wa haythu wajadna kalimatan dakhala alaiha ahadun nawasib al-arba'a aw al-jawazim fa innana nahkum bi anna hadhihi al-kalima fi'lun kamar yadda muka bayani ko na'am to bayan ya gama mana magana akan anwa'ul kalima ko ajza'ul kalima ajza'ul jumla kai afwan kuma ya ka mana kowanne kowace kalma ya sire ka mana alamominta to yanzu zai dauki fi'ili ne shi ma ya nuna mana ya kasu kashi uku kuma sannan kowanne kashi ga alamominsa shine ke cewa wa madiyal af'ali bitamiz wa sim بالنون فعل الامر ان امر فهم kaga fi'ilin farko shine mene fi'il madin ko simple past tense kenan wa madi al-af'ali bitamiz kun ga mis din nan shine kan karatun mu mayyiza yumayyizu mayyiz ya bambance na bambancewa ko mayyiz bambance mis wa mis ka bambance fi'ilal madi fi'ili madi daga sauran mudari da amri bita da shigan lamirin fa'il lamirin fa'il kaman kataba to zaka iya zuwa da shi da ta'un lamirin ka kace mene katabtu wa kuntu alaihim shahidan ma dumta fihim kaga kunta kuntu da dumta ko kataba katabtu kataba katabti ma katabnaha alaihim gana dalal fa'ilna kaga kataba zaka cewa katabtu ko kaga ka isnadin filin zuwa gare ka lamirin ka ka katabta nayi isnadi zuwa ga ta'un ko katabti nayi lamiri zuwa ga lamirin mace so duk inda kaga ɗaya daga cikin lamiran nan ta ti tu amma na kalma zuwa gare su kuma ya yi amfani ya fa'idantar to ka ce ma wannan kalmar fili kawai mun gane ko? malila damirin fa'il za mu lura nan kun gasi na darita alfa'il ta shiga an na shakakna al'arba shakka kaga shakakna shakakna fili ne saboda na darita alfa'il kamar kuma mini malamai wa kulna lahum kunu qiratin khasi'in kulna na'am wa idh qulna dkhulu gawawul jamaa kaga udkhulu gawawul jamaa fili ne wannan ko wasim bin nuni fi'l al-amri kayma fi'l amrin wasim da ka wasama yasimu simatan wasama ay ja'ala lahu alamatan simahum fi wujuhihim min athari sujud wasama ya sanya alama that's an indication to sim kun binci wannan wasim sannan kuma ka yi alama fi'ilil amri ga fi'ili amri bin nuni ma'ana shi kuma fi'il amrin alamansa shi ne ya karɓi nuni toke kamini ukuru janna izhabanna to za mu kawo misali sai a maida mana ko to ifta a saminin toke ikra ijlis imdah nam a yanzu ce namna wannan nuni nisuwa ne ba sha Allah Allah saka dalihi to ku gane in ka ce namna mata sun yi bacci kenan nimna ko mata ku yi bacci nin na zuwa ce kuma ce na ko to fili ne na gis to za a yi za a manna mishi nun tauki koko to zan ba da aiki kenan nama ya za a yi manna mishi nun tauki misali to Allah kai ma kawo na ya za ka ce ma namiji mutum da namiji nam ko nam to ya za ka sai to sai ka kiyasa ka ga yadda za ka ce maza ayi da da taukidi kai afwan in amurin fuhimu idan dai har ya zanto an fahimci umarni daga kalma kuma nuni taukid za ta shiga to ka ce mu kalmar fi'il amrin in fuhima amurin idan an fahimci umarni kenan duk kalmar da nuni taukid za ta shiga masa sai ya zanto an fahimci umarni daga gare ta ma'ana ɗaya daga cikin alamomin nuni tauki fili amurin akwai nuni tauki amma idan ana fahimtar umarni daga kalmar mu za da imanin tauki tana shiga masa layuwallunnan adabara sun mulayin saluna da tubula wunna fi amalikun hadde zuwa ji menene hadde zuwa ji karki so yanzu kun ga ya kama na alamomin fili mazi ko me alaman fili mazi shine ittisaluhu bi dhamir rafi' mutaharrik na farko kenan na biyu kuma ya kawo mana alaman fi'il amrin ko me ya alaman sa nun taukid emphatic noun ai ya ma kawo mana alaman fi'il mudari shine mene dukhulu lam alayhi a can baya dukhulu lam alayhi shigan lam akan sa jama'a mun fahimci nan ko to wal amru in lam yakul lin nuni muhal fihi huwa ismun nahwu nahwa sah wa hayya wa hayya hal to akwai sanda zaka ga kalma ta fa'idantar da umarni kaman ka ce sah sah sah gata sah bi ma'ana uskut ka shiru hayya hal bi mana akabin duk waɗannan hayya hal da sa kalmomi ne waɗanda suke nuna umarni ko to amma inda za ka shigar da nuna toki ba za su ɗauka ba to wannan idan dai har kalma tana fa'idantar da umarni ba za ta ɗauki nuna toki ba sai ka ce mutum ismu fi'ili amrin ismu fi'ili amrin watan suna ne amma wanda yake fa'idantar da kuma umarni shi ne ma'ana wal'amuru sannan kuma umarni illam watan fi'il amurin al'amurin nan ya kawo mudafin ilahi ne sai ya share mudaf ɗin kun sa ana haka a larabci za mu gansa a gaba kamar za ka iya shafe na'ati ma ka sha man'ut za ka iya share shi sai ka kawo na'ati ɗin duka ga sunan dai za mu gani insha Allah wal'amuru illam ya kuma muhallar linnuni fi'ili amuri idan ya zanto ba muhalli na nuni tauke fiye a cikinsa huwa sumunta wannan suna ne na kama misali mene sa abu za ka ce sahanna ba ko sahinna ba wa hayya hal gabato kumbanci wannan ko to waɗannan misali ne na fi'ili amurin waɗanda ba sa ɗaukar nuni tauki amma sai ka ce musu mene ko wanda sai ka ce ismu fi'li amrin ya ya fito ko muna da baiti yanzu kari a baya sura shida ko to babi akan al-mu'rab wal mabni ta yaya ne zamu gane menene mu'rabi menene mabni a takaice kawai duk kalmar da take dauka musu suna guda uku ka ce mata menene mu'rab misali al-kalima معرب مبني idan ka ce ja'a zaidun ra'aitu zaida sallamtu ala zaidin afon to kalman zaidu anan hiya kalimatun muraba limaza lianna akhiraha taghayyara min halati ar-raf'i ila ila an-nasb thumma ila kama muraba kenan ko da fi'ili ne ma misali kun gane yaktubu lan afwan yaktuba sai kuma mene lam yaktub kaidan haka take ko da ko misra kace duk kallon da ta dauki wasu suna guda uku ce mutum mura ba declination kallon kuma da take dauki da wasali guda daya kamar misalin man ko kuma min kamar misalin haithu a larabci fasihi tana da tana da dauke da wasu bidiyoyi kawai kamar misalin amsu amsi wasu yi larabci ta wasu bidiyoyi take dauka mun fahimci wannan ko kamar misalin kome ne kamar misalin kataba to duk waɗannan kalmomin man min tana da tantan wannan ne wannan wasu da ɗauri spoon amsi tana da tantan kasa ne haizu tana da tantan don mani kataba kuma tana da tantan bidiyoyi fata kawai to saboda haka duk kalmar da ta ɗauki wasu riya da'iman abadan duk inda za a ganta misira ne sudan ne najeriya ne a tabar bai a tabbata mace mabuniya kawai mun banci wannan ko to yanzu ibn malik ya ɗauka kai ka san mu'rab ka san mabni to yanzu zai kawo maka asbabul bina'i ne zan mana ishara zuwa ga wani littafi murshidul kuhul wani menene ko littafin nan ya yi bayani akan kan mabniyat wata ma'ana kalma mu'raba ita ce asali mabni kuma shine far'un mun fahimci wannan ko limaza li'anna al-mu'rab la yahtaju ila sababin aw dalilin wal mabni yahtaju ila sababin aw dalilin to shine ibn malik anan sai ka mana dalilin da kalma ya sa kalma ta karanto mabniya yake cewa walismu minhu mu'rabun wa mabni li shabahin min al-hurufi mudni walismu kaga suna minhu mu'rabun akwai mu'rab daga cikin sa shine declension wa mabni akwai kuma non declension watan suna wanda yake mabni to me yasa mabni ke zama mabni ƙa'ida tana cewa idha ashbaha lismu alharfa buniya idha ashbaha lismu alharfa buniya idan suna yayi kama da harafi to shikenan sai suna ya zama mabni kawai zamu gani insha Allah to shine sai ce li shabahin min alhurufi mudni mabni na zama mabni ne watan suna na zama mabni ne li shabahin saboda wata kamanceceniya mudini wacce take kusantuwa minal hurufi zuwa ga harafi daga harafi mana zuwa ga harafi idan kaga suna yayi kama da harafi to wannan sunan dole ya zama mabni kun gane misali idan ka dauki lamirin tu ko ta ko ti wannan an rubuta shi harfa ne ke da su harfa ba yana da harfi ne ko to in ka dauki katabtu bil qalami ka ciro ta nan bawon din an rubuta ta bawon din na harfin jada da harfi ne wani yanzu ba su gama ba to shi kenan wannan din mabni ta wannan mabniya ce me yasa li'annaha أشبهت حرفا بحيث حرف الباء بحيث كتبت على حرف واحد على حرف واحد dan haka sai ba'un ta zama mabni ta'un ta zama lamirin ta'un sai ta zama ne mabniya ba sai ku mun dan fahimci ma abin nan din watan suna kan yi kam suna kan zama mabni ne idan yayi kama da mene idan yayi kama da harafi mun gane to dalilan da kan sa suna zan mabni din guda shida ne ya kawo mana nan guda hudu ne a nan albahar muhit can cikin tabbata ya kawo kuma guda shida wa kan ya afwan kashabihil wad'i kashabihil wad'i fi ismi jitana kaman wad'i anan yana nufin rubutu ne al'ar rasmi kaman kashabihil wad'i kaman kamancece ne a irin ta rubutu fi ismi a sunayen nan guda biyu jitana a labirin jitana yanzu idan ka ce jita jitana na anan muna da lamirai guda biyu ko ina suke na farko akwai ta'un nan ko mabniya al-fathi akwai na adalta al-fa'il mabniya al-sukun to yanzu idan muka duba da kyau ta'un anan ai kun gari kuma da ba'u jarri ko saboda an rubuta ta da harafi da wannan dama mun ganshi da su ko to yanzu idan kuma ka dauko la annafiya ko annafiya harafi ne ko harafi ne يتركب على كم حرف احرف يتركب على حرفين كو rubuta shi da harfa guda biyu to na din nan daya biyu shi ma ba su kama ba to saboda haka na din nan mabniya ce shine ashabahu alwadhi ashabahu alwadhi kamancece ne irin ta rubutu idan aka rubuta suna da adadin harfan da wani harafi ya zo da su to shikenan sunan nan sai zama mabni ne kawai wannan shine na farko wal ma'anawi da kuma ashabahu al ma'anawi ashabahu al ma'anawi kamanceceniya ta wajen ma'ana idan harafi yayi suna yayi kama da harafi ta wajen ma'ana to sunan nan shi ma zai zama mabni to anan sun kasa ashabahu al ma'anawi kaman haka misali inda sunan yayi kama da abin nan harafin ashabagul ma'anawi na bibini akwai sunan ma ashbaha harfan maujuda akwai kuma ma أشبه حرفا غير موجود akwai sunan da yake kama da harafi wanda dama harafin larabawa sun samar da shi shine sai ce mene wa shabal ma'anawi fi mata wa fi huna yanzu idan ka dauki mata wannan ismun mata ismun ne mabniyun ko mabniyun ala sukun me yasa saboda mata wa yadullu ala madha wa yadullu ala ala zaman ko mata yaushe when daidai ke da when when yaushe to idan muka bibi mata yana nuni ne akan lokaci ko yaushe mata ce ita guna when did you come kun gaba shi ne bai cewa did you ne muke karkara muke cewa did you did you you say ce when did you come did you come did sai mai da shi ce ce ne to Allah ya sa mu dace to yanzu idan muka dauki mata yana fa'idantar da mene lokaci ko ana amfani da shi ne a tambaya kan lokaci to yanzu ba ba hamzatul istifham afwan mata tana fa'idantar da lokaci ko kuma ana amfani da ita akan meni istifhami ko mata ta zahab yaushe zaka tafi wata dullu wata fidu al-istifham interrogation ko tambaya to yanzu idan muka ɗau duba da kyau yanzu akwai harufin da yake fa'idar da ya sai fahimi kamar mene kamar alhamza kamar hal duk ba suna fa'idar da ya sai fahimi ba to shin mata idan muka dauke ta tana fa'idantar da tambaya kalma ce wacce ake amfani da ita domin tambaya ba ce kama da a da har wajen ma'ana ba to shine ashabul ma'ana kuma ismin ma ashba harfan mawjuda laraba sun fitar da harafin da yake fa'idantar da istifhami kamar yadda aka samu sunan mata tana fa'idantar da istifhami to wajen ma ashba harfan gairi mawjud larabawa ko kuma a cikin sunaye akwai harafi kalma suna wanda yake fa'idantar da sunan guri kamar huna huna nan kenan to akwai wani harafi da yake nuna nan yake da ma'anan huna larabawa ba su fitar da shi ba shi ne ma'ashba harfan ghair mutum so saboda haka huna kalma ce mamniya ala sukun me yasa ta zama mamniya saboda tana bayanin ta da mene ta dullu ala makan ta dullu ala makan kuma ma aka ce alqarib tana nuni akan guri wanda ke kusa to yanzu idan muka dauka akwai wani harafi wanda zaka amfani da shi kamar yadda zaka ce huna nan har akwai harafin da zaka amfani da shi shi ma yi nuna huna to shine ma'ashi ba harfin gare mawujudi wanda ta yi kama da wani harafi wanda inda ce larabawa za su fitar da shi zai nuni ne akan guri nan kenan gama larabawa ba su fitar da shi ba to amma duk da cewa wannan tana nuni akan abin da inda an samar da harafin da zai nuni a kai to ta zama mafuliya ce mun fahimci wannan ko nan za mu dan same shi kamar dan tsauri-tsauri amma ba ba matsala insha Allah ta'ala kun sun shi karatu yawan maimaitawa yawan maimaita shi zai baka dama ka gane shi Allah da cikin ikon Allah mai talimi na cewa wa idza ma fahimta shay'an fa'ilhu thumma akilhu ghayata ta'kidi haka ne Allah ka samu dace wa kan yabatin anil fi'li bila ta'assurin wa kaftiqarin usila to wa kan yabatin anil fi'li yanzu idan ka ce yanzu idan ka ce uktub risalatan yanzu uktub din ba fili ne ko to akwai sanda za ga suna ya zo amma sunan nan yana da ma'anar fili ne amur fili amur ne suna ne ba yana da ma'anar fili kuma kun gani idan muka dauki fadin Allah madaukakin sarki wabil walidaini ihsana kun ga ihsanan masdar ne ai suna ne ba ba ga samun tamini ba to tamini suna ne ko fili suna jamin jidda ina ina ina ina ina ina shahid min da min da min da kutu mal bil jalbi wat tamini ala sakata Allah ba shi to saboda haka ihsanan suna ne ko to amma suna ce shi al masdar na'ib an fi'il al amr yana da ma'ana mene ahsinu bilwalide ban sani ko kun kunci wannan kun ga uku fili ne wannan ko to idan ka ce za ka iya zuwa da suna shi ma sai yin wannan aiki amma sunan zai zama substitute ne zai maye ne ga mene zai zauna ma fili ne kamar ka ce misali kitabi kitab kitabi risalatan kun ga fitar bin zafin yana da ma'ana mene ne oktub ne kuma shi wannan ko kawon misali ka ce kitaban risalata in ka zo da shi da ma'ana mene ne fili masar ne na yi ma'ana fili na amma kawon misali malla safaran safaran ai bi mana isbiru sabran kunga sabran din nan masdari to saboda haka akwai inda zaka zo da masdari sai mai mamini sai mai mafili to fili ku duba uktub risalatan yanzu wannan filin uktub shine nasba ga risalatan wannan zan fili muta'alliq kenan zamu zo su insha Allah ta'ala a hankali yanzu wani filin yayi nasba ga risalatan ko kun ga yayi aiki ko to akwai inda ma zaka zudda masdarin sa ka tabi sai ka ce risalatan to akwai inda zaka zudda masdar amma kuma ba zai nasba ga mafulin sa ba mu dubi faɗin Allah mu dauki sauki fa idza laqitumul ladina kafaru fa darbar rikabi kun ga darba anan darban darba kai wannan masdar ne kuma yana da ma'anar menene idribu to amma mu duba ar-rikabi an yi mishi nasaba to ai kun ga bai tasiri ga mafulin sa ba kun ba wannan ko to shine na ibnu malik ke kamana da cewa wakan yabatin haka nan kuma da niyaba maiwa dika inaba ya nubu niyabatan afwan kinaya ne ai ina da cewa niyabatan ko wa ka kinayatin afwan to shukran haka ne wa kan niyabatin anil fi'li haka nan kuma da inda fi'ili zai zo suna zai zo ya maye ma fi'ili ma'ana za a yi amfani da suna ya yokici mene fi'ili amma maimakon ya yi nasaba ga mafi'ulinsa ba zai nasaba ga mafi'ulinsa ba shi ne wa kan ya bacin anil fili bila ta'athir ba tare da ya tasiri ba wa bil walidaini ihsana kaga ihsana yana da ma'anan ahsinu mun ban cin ko za mu karami mai tashi insha Allah sun tare da Allah kai mu wannan gurin za a dan sanda da yin samun shi dan sauri sauri to wannan ita ce alama ta uku akwai ashabahul wudhi akwai ashabahul ma'nawi akwai ashabahun ashabahun bin niyabi ko ashabahun niyabi sai alama ta hudu shine ashabahu al-iftikari ashabahu al-iftikari iftikar me ma'anar iftikar shine bukatuwa bukata iftikar asalin shi ma daga faqaru ne to sai aka ce iftikar akwai wani sunaye a cikin larabci kamar idan ka ce misali kitabun yanzu wannan ai yana da wata mana tare da shi ko to akwai lafuzza sunaye ne waɗanda su idan ka zo da su ma'anansu ba zai fito ba dole suna buƙatan waɗansu kalmomi ne waɗanda su ne za su fito da ma'anansu mun fahimci wannan ko kamar misali al-mawsulat al-asmarul mawsula irin allazi allati allazani allatani allazina allati allai to duk waɗannan sunaye ne waɗanda su laraba sun yi tun asali ne suna buƙatar mene suna buƙatar waɗansu kalmomi da su ne za su fahim za su ƙara fito da manansu yanzu idan ka ce allazi sai ka shiru shi ma'ana ta ta fita ta fita ba amma idan ka ce allazina ja'u allazina ja'u mubakkirina falahumul mukafa'a to wadanda suka zo da wurwuri to suna da kyauta allazina ja'u yanzu na ai za a iya fahimtar da kake nufi da allazina ko so duk inda suna ya zanto yana buƙatan waɗansu kalmomi da su ne ma'ana zai bayyanantu to ya zama mene ya zama mabni shi ma kan sannan kuma sun kawo sun kawo ma misalin huruful maqatta'at alif lam mim me ma'ana alif lam mim duk kokarin mai tafsiri sai dai karki ka ji maka Allah wa alam bi muradi dalika to alif lam mim mabniye ne saboda kana bukatun ayan gaba sai ka da fahimtar cewa alif lam mim kalmomi ne daga cikin kalmomin alqur'ani harufa ne daga cikin harufan alqur'ani waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo din yi kalubalanci laraba da su idan suna ganin alkur'ani karya ne sihiri ne bokanci ne to ga waɗansan harufa da suke magana da su su kawo irinsu ya kama na abubuwa ne guda hudu akwai ashabahu aljamugi ashabahu aljamugi suna ya zanto jami la ya taharra ba ka iya jujjuya shi kamar ta'un ta'un ka taftu yanzu ta'un din za ka iya jujjuya ta kamar yadda za ka je fili mazi da mutane da amuri ka iya jujjuya ta daga mufradi zuwa musanna zuwa jami'i to ta tudin nan mabni ne saboda tana sandare ne kawai a hali guda da shi ne ashabahu aljamudi akwai kuma ashabahu al-ihmali wanda za mu gansu a hankali insha Allah na eh duka sururul muqatta'a dukan su mabniye ne su ma wa mu'rabul asma'i ma qad salima min shabahil harfi ka'atin wasma to bayan ya kama na mabniye yanzu kuma zai kama na watan sababi dalilin da kan sa mabni zama mabni yanzu kuma zai mana magana ne akan mu'rab mu'rab shi bai da ɗaya daga cikin waɗannan alamomi kun gani shi yasa ya ce mana wa mu'rabul asma'i mu'rab daga cikin sunaye ma qad salima wannan alif din aliful itlaq shine ma wannan ma mausuliya ce tana da ma'anar allazi wa mu'rabul asma'i allazi qad salima shine dukkan sunan da ya kubuta min shabakil harfi daga cikin kamancicinya na harafi a shekarun suna mu'rab bai kama da harafi ba shi yasa ya zama mene mu'rabi amma da suna zai kama da harafi zai zama mene mabni ne ka ardin kamar nafisin ardu ard nawa ne harfin sa guda uku to ka kama wani harafi daga cikin alkurani harafi sai wanda yake yazo da harfa guda uku bashi to saboda haka nafisin ardu mu'rab ne limadha لأنه لم يشبه الحرف وسما سما لغة ne ismu kaga ismun kai cewa suma shi ma ismun ne ma'anar shi suna tasgirin shi ne sumayya sumayya shi ne tasgirin shi to labazin suma shi ma menene shi ma suna ne an rubuta shi da harfa nawa ne uku sinin mimun alifin ko to mu'rab mu'rab ne ba mubni bane لماذا لانه لم يشبه الحرف يا بتا بيتي نو كده وفعل امر ومضي بنيا وعرب مضارعا ان اريا من نون توكيد مباشر ومن نون اناث كيرؤن منفوت تو وفعل امر ايا ga mana can daga cikin nau'o'in kalmomi akwai fi'il amrin ko sannan kuma shi fi'il amrin akwai fi'il madin akwai mudari ko to yanzu zai mana bayanin mabniyai ne daga cikin fi'ilolan nan shine sai ya ce wa fi'il amrin maf'ul mudhiyin bunya fi'il amrin din da kaga fi'il amri alqur'ani ne ko hadisi a sudan ne ko najeriya to kace mabni ne kawai mabniyun hadha fi'il amrin mabniyun kawai kaman kul huwallahu ahad kul kaman ne me kaman sai me ne qala khsa'u fiha wa la tukallimun ikhsa'u fi al-amr ne shi ma mabni ne to din da kaga fi'il amr mabni ne kawai an ga magana ko wa mudhiyin da dukkan fi'il madhi sa'ala sa'il bi azabin waqi sa'ala fi'il ne mabni li'annahu madhi ya fito to ana ulwadi sun ce alhuruf kulluha wa kadhalika af'alul wal wal amr ko madi da amr dukan su mabniye ne to shine ibn malik ya hada mana su a cikin sadrul bait ajzul bait kuma yace wa arabu mudari'an shi kuma fi'li mudari'i mu'rab ne shi mu'rab ne saboda haka yace wa yajlisu in ka in ka zo da annawasu zaka ce mene lam yajlisa lam yajlis to saboda haka yajlisu fili mudari ne mu'rab ya fita barakallahu fikum amma fa da sharadi fil amrin am fil mudari fil mudari mu'rab ne in ariya idan ya tsiraitu minuni tawkid ma'ana idan idan lam yattasil bi nuni tawkid idan bai hada da nuni tawkid ba mafhumul mukhalafa na nuna idan fil amrin ya hada da nuni tawkid kai tsaye ke zai zama ne mabni mun bance nan ko za mu kawo misali mubashirin nuna toki ɗin ta hadin shi kai tsaye za mu ga misali wa min nuni nafin haka ma idan fi'il amrin ya tsiraitu bai haɗu da nunin niswa ba shi ma mabni shi ma mu'rab ne amma idan ya haɗu da nunin niswa to mabni ne kai yaruna manfutin ina misali kaman yaruna yaruna suna firgita manfutin wanda ya fitanatu so abin da ke sun yi nuna mana nan shi ne fili mudari'i asalinsa mu'rab ne fili mudari ba asalinsa mu'rab ne amma ya kunu mabniyan fi halittai ne yakan zama fi a halaye a halaye guda biyu kamar yadda zamu gani ne الفعل المضارع الأصل فيه أن يكون مؤربا أصل مضارع مؤرب ungane amma wa yubna fi halatayn wa yubna fi halatayn sune ga sunan idan tasala mene mene binun tawkid idan ya da nun tawkid amma ibtisalan mubashiran wato ya hada ta kai tsaye babu wani harafi da ya zo raba yanzu misali idan ka ce eh kafin nan ya jilisu fili mudami ne ko sai ka damu shirin turki sai ka ce na ya jili sanna to kuke nan tsakankanin aishin sinin shi na harafin yabo to tsakankanin sinin da nun tafi ɗin ba wani harafi ya ji ne sanna to in ka zoyen za ka yi da suke ce ya ji ne sanna fa'ilun mudari'un mabniyun alal fati da ke salihi da nunin tafi a fa'ila umarci da ko to idan ka zo da filin ya ji suna ya ji suna ainihin kun ga akwai nuni tarfa ko wanda nuni ce da alamar tarafi to sai ka zo da nuni toki nuni toki da asali biyu ne ko kamar nan tana da shadda ko sai ka ce ya jili su nan na kun ga musamman nunin gudana uku wannan shi ne amsar kenan mutumatsilani ai mutumatsilani bigo to ta min sha'asar to mutu ba da kyau da ka ce ya jili su nan na su suka ce ai babu a larabci inda aka samu nuna guda har ka guda uku ne da ba sa larabci ko ba kwai sai ya rubar guda mutumatsilani a hadi to sai suka ce to za a share nun ɗaya automatically ana ina nun da za a share sai suka ce to a share nunan rafi an share ta to nan za ku yi jiri suna ba ga sakinan sana ne ba to ba zai yi a share nunan turki ɗin nan ba ta farko sai suka ce to a yi digamin ta a bata da nunan guda ɗaya kenan mushaddada umarci da ku to ai street dai anan an sake samun mene mutum a ko sai suka ce to a share wawun dinnan hali da yau to sai muka samu yaji da sunna to tambaya nan wannan filin ya ji da sanna ya haɗu da filin yan nuna toki kai ce ko to shi wannan ya ji da sunna shin ya haɗu da filin kai tsaye ko kuwa waɗansu harfa da aka share wanda suka raba to wannan zai zama iktisar mubashir ko kogai mubashir saboda haka a wannan halin na biyu ya jili sunna fili mudari a nan ba mabni ba ne morab ne kun gane? to ya za ka mishi lirabi in ka zo suka ce ya jili sunna fi'ilun mudari'un marfu'un bin nun al-mahzufa nun din nan ta farko da aka share ga ta ko ita ce alamatu rafi'a nan fi'lun mudari'un marfu'un bin nun al-mahzufa to me yasa ka share ta ba sa ba an samu minin guda uku ba shine litawalin amsal saboda an samu mutamathalani guda uku nunin guda uku mutamathalani biyu amsal da jami ko sai aka share nunin ba sani ko an dan iya fahimta to din da kaga yajri sunna la tublawunna kaga la tublawunna hadha fi'l mudari marfu ba mabni ne bane anan to wani zai ce maka to ai ya hadu da nunin tauki sai ka ce ai haduwan ba kai tsaye bane akwai harfa da suka rabu ajin asalin shi in ba qur'ani bane la tublawunna me zai zama la tublawunna mun mun ce wannan ko haka shi ma fa in ma tarahinna min al-bashari asalin tarahinna inda ba al-qur'ani bane zaka ce mene tara ne asalin ko to sai aka dan shi da nunin niswa sai aka ce mene taraina ya khadija anti taraina madha yaf'alu hadha al-walad anti taraina na'am anti taraina madha yaf'alu hadha al-walad ina mutum ya yi da ya shafu taraina kaga filin mutarfi ne ya haɗu da nunin nisuwa ko? sha Allah to ana sa a kikiri taraina zai zama tarai nan na da shi nan muna gani ko? jamin jidda to sai aka sami nunin guda uku ko sai suka ce a share nunin ta farko automatically yanzu zai zama nunin guda biyu kenan ko ga su to sai suka ce to ai ga mutum mafilan sun haɗu to sai ya riga mun nuna na cikin nuna duna kun gani sai zama mene tarayi tara to still kun ga mutum in aka share afwan ga nun ga yawon ko yawon din nan duba da kyau ai sake na ce asalin ko ga wannan nun din kun ga sake na ce to shi ke sai suka ce amma wannan nun kasa sai zama tarayin na tunda ba zai yi a share wancan nan nunin din ba na nunin anan lamiri ne fa yawon khadama ce amma anan me aka share kun ga share nunin ko an kasa ko yau an share nunin ko an share wawon jama'a to nan zai ya ya harisa a share wawon jama'a amma anan ba zai wa share wawon jama'a ba sai aka yi wawon kasa fa in ma tara yinna to so tara yinna sai ka sami shi fi'ilin mudari'un wal yini مرفوع كو مبني مرفوع بالنون المحذوفه لتوالي الامثال wannan hali na farko kenan da fi'ili mudari kan zama mabni sannan kuma hali na hali na farko kai hali na biyu shine idan idan tasala bi nunin niswa idan yazo da nunin niswa kamar misali maza tana cewa yajlisuna ko kuma tajlisuna kuna zama ko to mata zan ce mene tajlisna tajlisna to kun ga tajlisna sai mu ce fi'lun mudari'un mabniyun ala sukun litisalihi binin niswa amma ka mana cikin suratul mumtahana Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu idza ja'akumul mu'minatu a ya ayyuha annabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka ala alla yushrikna billahi wala shay'an wala yasrikna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna wala ya'tina bi hutani yabtagina bayna ajina wa arjulina faba wala ya'sinaka fi ma'rufin fabayi'hunna wasal hadaga shi nunin niswa ni fi'l mudari almuttasil bi nunin niswa huwa mubni fi hadhihi alhala mun bayyana ko to annan zamu dakata insha Allah idan Allah ya kai muka zo zamu kara dan mamaita wannan gurin saboda na akwai dan ta'kidat mutum zai zaka shigo alfiya kana dan shauki amma a nan gurin sai ka dan fara birki birki do kaka da eh tab tamam nahul wadi din nan fa su ne tsari inda ka fahimci su to al-kutub malik a hannunka insha Allah ta'ala to Allah ka samu dace abinda Allah ya ba mu iko makaranta daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya fahimta da mu kuskure ne ba mu iko gyara subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk